tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna karatu ne a yakin Banu Qurayza ko kuma sanin da ya gabata mun karanta cewa bayan an tafi manzala ya tafi da sahabbansa a bisa umarni da Allah ya bayar da aka turo malaka jibril ya kiyamar cewa a je a yaki bani kureza saboda sun yi yunkurin cin amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai ba su na ramaro to yanzu an je an kewaye garin su tsawon lokaci mai yawa ba shiga ba fita wannan zama da aka yi na tsawon kewaye gari ya kuntata musu shugabansu ya bujiro musu da abubuwa guda uku wadda makaranta cewa ko dai su ya ce ki ga shawararsa ko su musulunta gaba daya su yi saran da su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan haga mutum ya musulunta duk laifin da yi a baya kafin musulunci to Allah ya fi masa ko kuma su karkashe ƴaƴansu da matansu su da karan kansu sannan su yi kukan kura su fito su dumfari su habbai da manzan Allah in ya so kawai a yi ta ƙare ko a kashe su ko su nasara ko kuma su bari sai ran asabar su fito da shirin yaƙi domin suna rai cewa su gunsu asabar wata rana ce mai daraja a wurinsu domin kuma mutanen manzan Allah Allah za a mana juma'a ya ba ta darajojin da babu a sauran ranaku daga baki ɗayansu suka ce su duka wannan ba za su yadda ba duk da cewa shugabansu ne ya faɗa musu a ƙarshe suka nemi a turo musu abu lubaba ko wadda ɗaya ne daga cikin kafin zuwan musulunci abokanansu ne duk da cewa shi balarabe ne kuma ɗan madina ne suka ce zo don su shawararsa me zai zaɓa musu da ya zo shi suka ce tuwai da ake magana kan hukuncin manzan Allah menene hukuncin manzan Allah ne sai makaranta cewa sai ya musu ishara da cewa a'a hukuncin manzon Allah fa a ga ma'ana kisa kenan yana wannan sai gane cewa abin da ya bi kyauta ba saboda ya fallasa ko ya ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sai ya zarce masallacin manzon Allah da karan kansa ya daure kansa a jikin fila dirka ta masallaci ya kuma rantsuwa cewa ba zai kunce kansa ba sai dai in Allah ne karɓi tubansa manzala ya zo da kansa ya kunce shi labari ya ji manzala cewa ga abin da abu lubaba ya aikata manzala ce to ai da dawowa ya guri na faɗa min ga abin da ya yi za a yafe masa za kuma a roƙa mar Allah masa afuwa amma tun da ya je da kansa ya yi kansa hukunci ya zaɓa kansa abin da yake so to bari a jira sai Allah ya kawo hukunci da kansa na fatan gare kaga mutum da dama mutum shiga cikin wani wata musiba in ya hango wani bala'i sai kaga shi da kansa yawa kansa wani hukunci ko da ba daidai bane ko ana tsakiyar wannan bala'in boko haram a nan garin doka karfe shida karfe tara an saka doka an zo an dan fara kasuwa an dan fara kaza a ce shida kuwa kuma gida ba an yi ta yi ba wata shekaru wani kuma ga lokacin an saka garin da sojoji akalla wajen mota kusan goma za ga suna tafiya convoy ko ya ketare doka ya taho tsakiyar titi magama hudu kawai sai gansu fatilar sojoji da motocinsu titi ne magama hudu ba inda zai gudu sai ya ajiye darin tallan namun sai fara tsallon kwado haka kawai ya ajiye darin tallan namun yake dawa sai ya ajiye ajiye ba kawai fara tsallon kwado shi da kansa suka zo suka tsaya gaba ɗaya su suka tsaya shugabansu a can ya fito ya zo same ce tashi ita ya ce wa saka wa saka ya ce wallahi na san na laifi da ranka laifi ne kuma ni ban san me zan ce muku ba yasa na fara tsallan kwado kafin ku zo ba ci kaga ka tafi kar ka ƙara yin dare shi ka ce ma ba laifin mu bane gwamnan ku ne saka ba mu bane karka zage mu karka zarka tafiyar ka jika Allah ya to da dai wani bala'in ya din fare yi sai fara kansa wani hukunci ko ya samu sassauci to ga Abu Lubaba kamar haka yau kansa amma dai a ƙarshe Allah saukar da wahayi cewa ya gafarta masa haka bazalla ya je masallaci da karan kansa da hannun shi mai albarka ya kunce shi ya masa albishirin kuma gafarar da Allah ya masa kuma wannan gurin yana nan har yanzu a cikin masallacin manzon Allah dirka da daure kansa a cikin raudar manzon Allah ba a wajen masallaci ba kai sa kai ta addu'a Allah baka kudi ka je ka Madina da Makka ko yawwa kace kuma da banu Qurayza ba da zalika ala hukumin rasulullah sallama wa hukumu sa'ad bin mu'az radiyallahu ta'ala anhu to bayan dai sun gane cewa ga abin da fa in hukuncin manzon Allah ne cewa za a kashe su saboda sun ci amana ne sun warware alkawari a lokacin da ake tsakiyar bukatar gudunmuwarsu da abin da suka yi Allah ya sa ya yi to da labari ya bambanta ne na fata an gane domin sa su ba da kofa wa sojoji wajen mutum dubu goma nan su shigo ta baya su yaƙi manzan Allah da sahabbansa to Allah dai ubangiji sai kawo rufe asiri Allah bai kaddara haka ba da haka wani abin cin amana ne suka ce to a ƙarshe tun da dai hukuncin manzan Allah kisa ne to su yanzu sun yadda a je a nemo sa'ad bin mu'az ɗaya daga cikin sahabban manzala da muka faɗa a baya cewa manzala ya ba da labari da ya rasu al'arshin Allah ya girgiza ko yawa kuma ɗaya daga cikin mutum biyun da manzala ya tura su da ya sami labarin cewa banu ƙureda sun warware alkawari sai kira su ya ce ku je ku tabbatar min da wannan labarin haka ne suka taho suka tabbatar cewa lalle fa sun warware alkawari sai to shikenan ku yi shiru a yi addu'a Allah rufa asiri aga suka ce to tunda shi ma da abokin su ne suna da alaka ta mutunci da zumunci kaza kaza kaza su sun yadda a je a dauko Sa'ad bin Mu'az duk hukuncin da ya fada game da su sun yadda azartar sun dauka cewa alaka su ta baya za su musu amfani a gurin sa ba san cewa shi kuma duk wanda yace mumini ne ya shiga musulunci da gaske bare ma sahabi da manzon Allah ne a gaban sa ba kowa ba zai ba da rayuwarsa shi karan kansa dan manzan Allah ya rayu da sauran sahabbai to babu wata alaka kuma tsakaninsa da su da suke ada da haka manzan Allah shine a gaba da kuma abin da manzan Allah ke so suka ce to su sun yadda aje a nemo Sa'ad bin Mu'az shi zai musu hukunci duk abin da ya faɗa sun yadda Allah to shikenan aje a dauko Sa'ad bin Mu'az idan muka manta mun karanta cewa an ji rauni a yakin da aka yi na Ahzab an harbe shi da kibiya ta take shi a wata jijiya daga cikin jijiyoyin wuyansa jijiya ce mai karfi za ka yana can gida a zaune da jinya da ce ta ja a ɗauko shi don ya zo ya kunta haka zala bai faɗa masa mai zai ba a ɗauko shi duk abin da ya faɗa manzan Allah ɗin ma ya yarda tunda su wasu sun yarda to manzan Allah ya yarda da lokacin ya ce a yafe musu da shi kenan kawai yafe musu za a yi na fata an gane ya ce wa kana halifahun fil jahiliya saboda shi sa'ad bin mu'az abokinsu ne sai da alaka ta abokantaka a zamanin jahiliya faji abihi sai aka je aka dauko shi wa kana maridan domin a lokacin bashi da lafiya lam yakruz ma'ahum lijurihi asabahu yawm al-kandar a lokacin yana kwance a gida yana rashin lafiya saboda wani rauni da yaji a yakin khandak da aka daga tafi yakin banu qurayza shi bai je ba saboda bashi da lafiya na fata an gane ya ce faja a rakiban alahimarin sai ya taho a kan jaki wa kanu ya ƙuluna lahu asin ila mawalika sai mutane suke faɗa masa tunda an gamar cewa ai manzan Allah ya turo a ɗauke ka za ka je ka banu ƙureza saboda su banu ƙureza sun zaɓi cewa duk hukuncin da ka ce a musu sun yadda a musu da haka mutane kan ya suka ce masa wane da Allah ka kyautatawa wa'annan mutane suka zaɓe ka tunda har sun yadda kai babban mutum ne a gunsu suka ce hukuncin ka za a musu da Allah ka ji kansu ka tausaya musu ka musu abu mai sauki kowa na ta faɗa masa albarkacin bakinsa shi da ya yi shuru bai ce komai baya cikin ya ci gabar tafiyarsa eh faka ina ne fa'inar su salama kadi hakama ka fihim suka ce saboda manzon Allah ya mai da kai kai ne za ka yi hukunci game da su duk abin da ka ce to shi kenan manzan Allah ya yarda kuma su ma sun yarda ya ce falamma aktaru alaihi da suka yawaita mara magana cewa da Allah ka tausaya musu ka tauka musu abu mai sauki ko sai shi kuma ce laqad ana li sa'adin Allah ta'khudhu fillahi lawmata la'im sai ki cewa wallahi ai lokaci yayi wa sa'ad a ce ya kai wani matsayin da a game da sha'anin Allah baya jin tsoron zargin mai zargi ma'ana lokaci ya kai wa sa'ad yake faɗa kansa da kansa ya ce ai lokaci ya kai min a rayuwata zan ji a kan sha'anin ubangiji ba na tsoron a zagen ba na tsoron a aibata ni in dai na san akan daidai nake ba rana da kowa ka yabe ni ko ka zage ni duk ɗaya ne kawai Allah na fata kuma dan adam ya kamata ya ce a rayuwarsa ma akwai irin wannan abu ko akan me ba akwai shakan da mutum zai kai idan mai hankali ne to ba maganar kuma ka ji tsoron wani ko shi za ga wasu daga cikin fulanin jeji a da shekarun baya can can in ya kai wasu shekaru to zai zai biki na taron tsaye da gemu a wancan lokaci idan mai arziki ne har shanu zai yanka a tara mutane ƙauyuka ɗauka za a taru za a yanka shanu a ci abinci a yi hidima a yi biki sai a zo a zaune da shi daga manyan shugabanninsu a ce wane ya yi bikin tsaye da gemu ma'ana daga wannan ranar har yi mutu ba zai ƙarin ƙarya ba a duniya kuma lokacin haka ne a wancan lokacin in dai har ya bar gemunsa daga lokacin to har yi mutu ba zai ƙarin ƙarya ba kuma duk wani abu na asha ba za gan shi a ce haka wannan ɗabi'a ce mai kyau da a ce ana yin ta har yanzu to yanzu mutane fa sai an buga tukunnuku yanzu sai an buga an kwashe za ka gane waye na kirki mutum zai iya shiga rigar addini ma ta amanar mutane wani ma zo maka da Allah annabi da aya da hadisi amma ta amanar ka Allah tsare imanin yana daga cikin mafi girman cin amana shine a amince ma saboda ana ga alamun Allah da manzo a tare da kai kai kuma ka ta amanar mutane to wannan ka shiga uku cin amanar Allah ne kai tsaye saboda an baka abin ne saboda ne ana ganin kai na Allah ne a ɗabi'ar musulmi duk inda ya ga malamin addini ya ɗauka cewa wannan shi mutumin Allah ne haka ran shi yake faɗa masa da haka zai bashi arman da kuma kai ga daga cuci mutane Allah ubangiji ya saurare da haka sai ka cewa to lokaci yayi wa sa'ad ayi a ce baya jin tsoron zargin mai zargi in dai a sha'anin Allah ne yace falamma qala zalika da suka ji ya faɗi wannan maganar raja'a ba'dhum ila al-madina wa na'a ilaihim al-qauma kasar laraba sa da fasaha da suka ji ya ce to ai lokaci ya kai wa sa'ad a ce yanzu kam a game da sha'anin ubangiji baya jin tsoron wani ya zarge shi baya jin tsoron a zage shi sai suka bar gurinsa suka koma waje suka ce to mun zo ba ku labarin cewa ku jira za ku ji za a zo a kashe mutanen bazo kuriza duk za a kashe su sun mutu saboda ga abin da sa'ad ya faɗa kuma shi aka ta shi ne alƙali ina ba za ku gane to kai kenan zai ce a yi ne a kashe su kuma dama kaga ashe kenan anan ba za ka gano ashe hukuncin banu qurayza shine a kashe su domin tun kan shi alƙalin da zai yanke hukunci mutane sun gane cewa ga abin da ya kamata a musu saboda sun ci amana ina fata an gane falamma jala ila annabi sallallahu alaihi wa hakama fihim ala da yazo wurin manzon Allah sai manzon Allah to ga abin da mutane suka fada na banu qurayza sun yadda kai ne shugaba alƙali dukuncin da kai tsakanin ni da su to su sun amince da haka ni ma na amince da abin da ka faɗa ka mana hukunci kala sai ce to a wata ruwa ba wannan ba da ya kayar kamo hanya kafin ya ƙara so ya zo wurin da mazala ke zaune sai ya gaya wa mutanen ausu saboda idan ƙidil ausu ne sai ce musu umu ila sayyidikum domin da ba shi da lafiya an jimar rauni da jijiya haka kuma abu ne jijiya musamman jijiyoyin suka shafi wuya ai suna da hatsari ina fata an gane haga abu da ba zai iya yi ba sai cewa mutanen kabilarsa ku tashi ku tarbi shugabanku ma'ana ku sauke shi akan abun hawarsa ku karrama shi tunda dama tan shi shugaban su ne kafin zuwan musulunci ina fata an gane to da wannan hadisin ne wasu daga cikin yan bidiya ko masu fahimtar kuskure suke dauka cewa idan mutum ya zo wuri in shi babba ne wai sai a tahi tsaye ina fata kun gane amma sai a lura cewa menene yasa manzo Allah ya faɗa ayuwa ayuwa sa'an haka saboda ba shi da lafiya ba zai iya saukowa cikin sauki ba daga kan dabbarsa da aka ce ku tashi ku tarbe shi ku sauke shi akan dabbar don ku mutarrama shi ne shugaba ne amma mutum a musulunci kuna zaune yanzu haka sai shigo masallaci kowaye shi ba za ta yi tsaye ba shine sunnar manzon Allah sai dai ku zauna shi kuma ya muku sallama ku kuma ku amsa masa shine sunnar manzon Allah mutum ya shigo a tashi wannan ba karatar manzon Allah wace bid'a ake ce masa Allah ya samu dace alaysa inna ahkama fihim an yuqtala ar-rijalu ko wa tusayn az-zurriya wa tuqsimul amwal yace to ni na yi hukunci na yanki hukunci cewa duk wani namiji da ya kai baligi zai iya yin yaƙi to a kashe shi matansu da 'ya'yansu a mai da su bayi dukiyoyinsu duk a raba a matsayin ganimar yaƙi wannan shi ne hukuncin da sa'ad bin mu'az ya yanke musu kuma ya tabbata a wani hadisi cewa da ya wannan hukuncin ta mazala ya yi murmushi ya ce wallahi ya zartar da hukuncin da Allah a saman saman bakwai ma haka ya faɗa kaga ya ya tanki da dukiyar ku manzalla sai jinjina masa yace ya zartar da hukuncin da ubangiji akan al'arhin saman saman bakwai shi ma haka ya fada yace haka Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi an Abi Sa'id ko radiyallahu ta'ala anhu qal nazala ahlul qurayza ala hukmi Sa'ad bin Mu'adh فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتي, ب... فأتي على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم يتي إمام البخاري ya fitar da hadisi littafinsa as-sahih daga Sa'id radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah ko mutanen Banu Qurayza sun ce za sun yadda Sa'ad ya musu hukunci bin Mu'az duk abin da ya faɗa game da su sun yadda sun amince sai manzon Allah ya tura aje a taho da Sa'ad kamar da muka ambata yana kwance a gida ba shi da lafiya ya ce sai aka taho da shi akan jakinsa ya ta kamo hanya ya kusa zuwa gurin da suke zaune jikin masallaci sai mazalaki ce wa masahabbai ko al'ansar umu ila sayyidikum ku tashi ku tarbi shugabanku ku tashi ku sauke shi akan abin hawarsa na fata an gane wannan hadisin yana da matukar muhimmanci ɗalibai su gane shi mutane da yawa suna riƙewa akan cewa wai idan kana zaune wani shi ka ki tashi ta ce kai rashin kunya saboda girman sa da matsayin sa to amma idan sunnar manzara za a bi ba maganar tashi in shi ma ya san sunna burge burge shi ma za kai zai da daɗi a ransa saboda ya san ka san abin da kake ka san hadisan manzon Allah ke ina fata an gane domin manzon Allah da kansa ya zo wuri aka tashi ya ce musu a'a kara ƙare daga yanzu a ga ƙarshen daraja a duniya ba wanda zai kai manzon Allah to ya hana in ya zo a tashi ƙa'idar da karanta shi ne idan ka zo wuri kai ko kai waye sai ka mutanen nan sallama duk girman su ko a wannan ɗabi'a ta da bature ne ya ɗauke ta sai aka shigo sai wani ya shigo sai ku tashi ko yawwa kuna zaune a makaranta firamare ko sakandare sai malami ya shigo sai gaba da sai a tashi to dan kai da in kai malami ne kai ka karanta da samu da almajiran ka cewa su dalibai cewa ba a yi mu musulmi ne musulunci ya hana abin da yake wajibi ne zo da muku sallama ko kuma ku amsa mun sallama shikenan babu laifi a yi gaisuwa amma dai ba tashi ba kawai a yi sallama shi kenan sai ka hana ka canja sai Allah ya baka lada in ka yi don Allah shi ne shakka ta agun shi rawin hadisun cewa ya yi sayidikun ko kuma cewa mafi alkhairinku shi mai ruwayar ne ya shakka ba wai manzan Allah ba ne faɗi magana guda biyu sallallahu alaihi sallama domin suka ce su malaman hadisi da marawata hadisi suna kiyayewa irin lafazin da manzan Allah ya faɗa shi suke faɗa da haka idan ya samu shakku a kokonto akan wani lafazi da yake da ma'ana zai iya ɗauka abu guda biyu kuma sai manta ni da nake karatun hajji ake karantar da ni me aka ce mun sayyidukum aka ce mun ko kairukum aka ce mun to sai ka gaba daya don gudun kada yau manzon Allah kuskure don kiyaye lafazin manzon Allah sallama na fata an gane ya ga an ce so ka zance to wannan shakkur rawi ne asalin tabi'in da ya aka kawo hadisi ya jiwo hadisin shine yake shakku akan me aka ce masa ya manta amma kuma wannan babu ya suka bada kan hadisi agun malama hadisi sun cewa wannan babu wani aibi ko na kasa ce shi yasa ka samu magabata idan suka faɗi hadisi manzo Allah idan yana shi kusa ce bayan ya ga faɗa kaza kaza kaza sai kuma ce au kama qala sallallahu alaihi wasallam ko kuma dai yadda manzon Allah ya ce ma'ana ta yi yadda na faɗa din nan ma'anar haka ne amma lafazan da ne amfani da su ba su manzon Allah ya amfani da su ba misali a Hausa ka ce ungo karbi ko amshi duk abu ɗaya ce ba haushe ya san haka ne ko a ce yaka taho zo duk abu ɗaya ne a Hausa amma duk wanda ka faɗa ya ɗauki ɗan uwan ɗayan to sun su kiyaye maganar manzon Allah dan jin tsoron karkaje ka manzon Allah ƙarya bai faɗa ba ka ce ya faɗa to babban bala'i ne ke jira mutum tashin kiyama Allah ubangiji ya tsare imanin faqala ko faqala sallama sai manzo Allah ya cewa haula'i yace wa sa'ad bin mu'az to wayannan banu qurayza nazalu ala hukumika sun yadda cewa duk abin da ka hukunta game da su to za su karba faqala sai sa'ad yace ko nani naqatulu mai muqatilahum muka kashe duk wani sojan su duk wanda zai iya fita ya yaƙi namiji to a kashe shi a cikinsu amma da bai balaga ba yaƙi bai haukansa ba shi a rabu da shi ya zama mai yaro ne to bawa ne matansu ƴaƴansu maza da mata bayi ne sun zama kuyangi za a ɗauke su a rarrabawa mayaka kawai ko nani wani su bi mai zurarihim a kuma kame duk ƴaƴansu zuri'arsu su zanto bayi qala sai manzo Allah ya cewa qadaita fihim bi hukmillahi yace wallahi ka musu hukunci irin abinda Allah ma haka ya faɗa wa bima qala ko wa rubbama qala ya hukumu bi hukmil maliki ko kuma cewa ka musu hukunci irin hukuncin Allah mamallaki a wannan ruwayoyin kenan ko a mun faɗa watan kuma cewa ya kamu ya musu hukuncin da Allah ma a saman saman bakwai abin da ya faɗa a musu kenan ya ce wa kanu ma baina 600 ila 700 su mutan da kashe na banu qureza mazajen su sun kai mutum 600 ko 700 fa hufira lahum khandaq fi suqil madina sai aka zaka tona musu wani katon rami aka tona katon rami a kasuwar madina aka ji aka jera su zaka fitille musu wuya da ba ta gane ba yawwa waduri ba tsana buhum aka fiffil sassare musu wuya hukunci a musulunci na kisa gaba ɗayansa an tafi da akan mafi yawan sa kai shine fille wuya ko wanda ya zo ba fille wuya ba kaga sai yan fashi da makami masu kitare hanya shine Allah ba da damar a musu hukuncin tsirewa da kaza da kaza da kaza amma inda kisa za a yi wa mutum shine a fille masa wuya wannan shine musulunci a ɗaure shi a gurfanar da shi a sami takobi mai kaifi a fille masa wuya shi ken harbi da bindiga haramun ne a musulunci ka kashe mutum domin wuta ce na fata an gane har sashi wuta ne sannan a ce turawa da suke inkarin cewa musulunci yana da hukuncin kisa har gobe a kasar amerika har gobe har jibi akwai inda idan mutum ya hukunci da ya laifin da ka kisa to za a ja kashe ta hanyar yi masa shokin ɗin lantarki har gobe a amerika akwai wani hukunci eh ko a ko allura ta guba ba ta poison duk suna yi duk suna yi to haka duka wani ai bala'i saboda ba farɗa mutum zai mutu ba sai ya sha azabobi kafin ya mutu za a saka masa hula ta lantarki ko abin nan riga ta lantarki ko ta kalmin wani abu na shokin lantarki sai a je a kunna yana ƙara yana girgiza har ya mutu wani kuma za masa allurar guba ne da yawa an taɓa samun da aka musu allurar guban suka ɗauki awanni ba su mutu ba saboda a cikin ƙudurar ubangiji akwai waɗansu bayansu abin da zai iya kashe wani ba zai kashe wani ba indan ci ko sha ne haka kawai allah ga dama ko yanzu sauran ita ji mutum da yawan mutane mai suke malaria ba kuma da shi idan sauro ya hau kan sai cije sauran ne zai mutu ko mutum ne kawai haka Allah ya kuma yi sauran ya hukansa shi kawai kanka sauran aka zai sun mutu akwai su haka Allah ya jininsa ko da jini iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne su haka Allah gana ma amma ta kuma yi ba a ta filla wuya akwai da ba zai mutu ba an gama ai daga an raba kai da wuya magana ta ƙare ai shi kenan sai a mutu to haka musulunci shine ka tsarin adalci ina fata an gane kuma har gobe har jibi kasar amerika kasar ingila suna da hukuncin kisa har gobe har jibi amma kullum suna tuciya suna zagin musulmi wai wai haram ne a hukuncin kisa to me kuke so a yi wai sai a ɗaure mutum wani dare to na wani irin rashin tausayi ne idan kai je ka samu manyan prisoners da fursunoni fa da ake saka mutum condemn ake cewa abun za a je shi ne shi kadai a cikin sel shi kadai baya magana da kowa ba kawai shi kadai yana jiran ka za ka kashe shi wannan zaman da zai rinka yi ba a kashe shin ba sai ya haukace sai ya kaza kaza sai har ka gama mutum ya tagayyara kaga an cuce shi an ta amana sa amma da hukuncin anar sai yayi ko sai zafin la musauya shikenan an gama gurin sau shikenan yadda shi ya kashe mutum ya raba shi da rayuwarsa shi ma sai kashe shi menene abin wani ta da hankali ko a kona ba ciki dan me yasa ya kashe in baka so a kashe ka dan me za ka kashe wani yasa Allah ya ce wa kun fi kisasi hayatun yawon albabi ko akwai a cikin yin kisasi haddin Allah to za a samu jin daɗin rayuwar kuma wanzuwar rayuwa in mutum ya san idan ya kashe mutum za a kashe shi lamu hala to ba zai kashe ba amma yanzu ba za a ja ɗaure shi ne a ce da farko condemn daga ba an yafe masa zama rai da rai daga ba an yafe masa an sake shi ana yi sai shekara ashirin a ɗaure ko talatin sai a ce an sake shi an yafe masa duk wannan zalunci ne eh kuma su ɗan siyasa gwamnoni kowa wai da yake su ba Allah bane a gabansa wasu kai sabon na mamaki wai kowa na tun wai kar ya bata mun political ambition ina tutona ba mutum ya yi hukuncin kisa ya tantanta alƙali ya rubuta a kashe shi ya zartar da hukunci amma ba za a yi fa ka'idar sai gwamna ya saka hannu shine ka'idar to shi ko bai saka hannun ba wai na jin cewa za a je a ce ya sa an kashe mutum to kuma shi kashe mutane me yasa kashe mutane kuma ya kwamfensin a duniya ta faɗa ya ce ya kisan to me ake jira da shi kuma da lokacin za ka shi da kowa ma ya huta ka duba wani da ya ji wata shekara kashe wata yara karama ɗalibar sa yar firamare yake zana fitin wata yara hanifa a kanan nan wanda ko ba ka da imani sai ka ji wani irin ka kalla abin kuma ka jana magana shi da kansu yarinya karama ɗalibar sa ya je ɓoye ta ya karɓi kuɗin uban tuma ɗuɗin kuɗi a ƙarshe da ya san ta gane shi ne ya mata sara kamar yadda ake sara da abin nan nama ya ji suna rami binne ta da kansu ya faɗa kowa ya ji a duniya amma har yana za a ɗaura a fursun wa zai kashe shi wa zai saka hannu su shi da ake cewa kadar misa har ya sauka bai saka hannu ba ƙarya duk an yanke hukunci alƙali ya gama da shi aiki alƙali ya ce a yanke a kashe shi ta hanyar a rataye shi ma ya ce kafin nan akwai wanda ya wani ɓatan ciwo manzan alisa salama a ƙalai masa hukunci a ji a kashe shi gwamna ya sa hannu yaƙi a to ya suna ran ai ba su irgu ba ai yasa idan Allah baka wannan kujerar to bala'i ne a gaban ka ka sani yasa idan baka san shirya ba karka neme ta ka bar me yi yaje kayan sa kawai ka zauna ka ci abin ta harka mutu dan ba kujerar dadi wace ana ma jiniya wa wa wa kudi kamar ruwan sama to bala'i ne ke binka baka sani ba yanzu wannan kadai a sai ka je gaban Allah baka sa an kare shi ba kashe mutane me zaka ce ubangiji muna ta karantawa a manzo Allah ga mana cewa mutum ya je samu ɗakin Ka'aba ya rushe shi fa ya kwashe duwatsun ya zubar zunubin sa bai kai fa wanda ya kashe musulmi ba ɗaya bagun Allah to ya zaka da wannan kitsin ka dalai shi sai an ka zama wannan kujera haka da zaka zama to kai ka zama kai tsayayyen mutum alƙali ya yarda an yi hukunci kaza ne eh kawai rattaba hannu a ji a sallame shi me naka ce duk aje ka sauka ta aka kashe su wanda kuma aka bincika baki sabai a sallame shi tafi shi ma'uzurinsa shi ke Allah tsare imanin amma har gobe har ji ga kasashen duniya suna kashe mutane yanzu a kasashen China idan kasa su naira 100 na gwamnati a misali kudin Najeriya naira 100 fa kai cin hanci kasa ta na gwamnati za a zo kai na kake rayuwa sarkin Hausawa a ina kai primary Islamic primary school sai a zo Aisha la sa rana ran kaza ga watan kaza duk a taru a filin makarantar ku za zuwa a filin maka wuya ko su harbe ka gobe wani ya kara ya suke zan lafiya kasar sa aiki duk turai da ya shi haka suke rayuwarsu ya suke lafiya kalau an shi faɗa ƙasa ta zauna lafiya ka je ka samu haske wutan tarki ya fi wannan abin haske 24 hours baya ko motsi baya yi kaifa yanzu an ce najeriya fa sama da kwana tara babu wuta duk ƙasar ka ji wani bala'i sama da tara din najeriya ba ba wai gasho ba din najeriya ba wuta ka ji wani bala'i kuma an yadda an amince an ci gaba da zama a haka ba a sa ranar ma za a gyara ko a dada abin ba to ya ɓace wutar kikin hanci da rashawa ne ba wasu za su biya a lalata kusan ƙasa ita ma ɗan wanda kake ɗan samu kake zagin ma kullum to yanzu babu ba ka ake faɗa ba an kawo ka an kuna zaune an ka ɗauke ka ce shegu ɗan nefa to yanzu an daina ɗauka kawar ma ita ɗin ma da kare nan yanzu babu kamfanoni babu adadi sun rufe saboda ba zai sai dizal ya buga kayan ba to ce ya ɗauki akalla kamfani ka samu akalla mutum nawa ma'aikata gunsa hamsin ɗari wani dubu ma wani ya fi dubu ma Allah ma'aikatansa to ya rufe su sun shiga ina kenan sai shiga musifa to zai iya sayan diesel ba zai iya siya ba in ba ka tare sai da shi duka mai kawo nan musifar da an irinsu da yawa yi irinsu da yawa zarinsu haga yanzu ya karye kenan tarinsu ya karye kenan to ne shine cin hanci da rashawa shi yasa hukuncin sa kasashen duniya su kawai kisa suke duk wanda ta amanar kasa kawai kake suke har gobe ba sa zama da wani shikencin har gobe ba shugaban kasa kai ba ko me ka yankaci sai suka kama kai sun ma hukunci shugaban kasan brazil ne yanzu wanda ya sako wancan karafa sun kama shi yanzu haka suna nan saboda ya ci yayi tana da rashawa kai kuma na kafa an kama shi an kai shi kotu yayi haji ai amin sai a ja kai shi kotu ai ta zariya ga wasu mutsiyatan lauyoyi a rika turanci ba ji ba gani ana ba su kudade shikenan ya ci banza sai ki zuwa kota sai faɗi a cewa bai da lafiya medical kaza ya tafi da shi shikenan daga an yi shekara hudu biya da labarin makadan ji ya kare duk an biya ta kasa an kashe wutar ko ba shi bane yasa baka da ruwan sha baka da asibitoci baka da ilimi baka da komai yanzu kan komai ma ƙara lalacewa ke ƙasar tamu komai ma ƙara lalacewa yake dan abin da kake ganin da ba arzikin bane shi ma yanzu na gagarar ba haka muke tafiya ba yanzu komai ya zama sai dai kai ka nema kanka da kanka mafita to na za a jaɗin rayuwa kuwa kai ta shan wahala ka samu kuɗi da kaje ka auni kayan abinci kaɗan daga duk kuɗin da ka tara tuna sutura ina magani ina kyauta ina ihsani ina ka tuno akwai kuɗi ka daɗi duk babu fa saboda mai cin hanci da rasha Allah ka mana ɗauki yasa har gobe har jibi duk inda kaga an tsaya a duniya ta zama sandar ƙasa to akwai kuncin kisa ƙasar shi yasa take da lafiya kala ana kashe mutane suka yi laifi ne ba irin najeriya ba ne amma kare masu laifi a gidan tsaro ɗakin mutum goma an saka mutum ɗari tonin ba dabbaci ba ne a duba wanda bai da laifi a sake shi mai laifi a masa hukuncinsa da ya dace shi kanan mana kowa watsi mana Allah ubangiji ya sauri Allah ka mana ɗauki malaki cewa wa min rusul mustafada daga cikin abin da zaka fahimta ko zamu fa'idanta a wannan darasi yace annal muslima yaqaw fil ismi walakinahu yusaru fi tauba yace shi musulmi zai iya fada cikin lafiya kowane da lokaci tunda ba masumi bane ai wanda ake ce masumi a ta'a tafiyar sunnar manzon Allah ahli sunna wal jamaa su a gurin su idan ka cire annabawa kowa ba masumi bane wani tafiyar ahli sunna wal jamaa amma a layin sufanci da layin kaza da kaza su suna da mutanen su sai ganin cewa ba sa yin zunubi amma a sunnar manzon Allah idan ka cire annabawa karan kansu to duk wanda ba annabi ba zai iya yin kuskure zai iya laifi ina fata an gane to yake cewa ga ashe zamu gane cewa ashe musulmi zai yi fada cikin abin da yake sabo ne yace walakinahu yusaru fi tauba sai dai idan mai imani ne zai gaggawar tuba nan da nan yana laifin zai gane cewa ya laifi saboda ka zai gaje tuba yasa Allah ke cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin ko ku gaggawa ku nemi gafarar ubangijinku ku je ku samu rahama ta ubangijinku sai Allah rika zayyana menene aikin waɗannan mutanen da almutaqin ne yace alladina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i wal kadhimin al ghayza wal afi an nasi wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاشرا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم سبوبن المتقين din kenan bayan ga aikin da yake na cirewa a lokacin kaka da lokacin rani da lokacin akwai da lokacin babu kuma idan ya aikata zunubi nan da nan sai gane zunubi sai istighfari sai tuba kuma sai Allah gafarta masa to wannan shine mumini Allah ka saka mu a cikin su yace inna mudnal al-ibra yace gunda zaka gane wannan shine fi hadal mawqif yumkin ko menene bi kamal min tasarifi abi lubaba zaka gane wannan ne a abinda abu lubaba yayi yana yiwa mutanen banu qurza cewa hukuncin fa manzon Allah shine ma'ana kisa yana gama yin hakan sai ce wallahi sai na gane cewa na ha'inci Allah da manzansa da aka kawo daga nan sai ya wuce ya koma madina bai da wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa qara minhu hadhihi dhilla yace nan da nan wannan bala'i na sabo ya same shi allati afsha biha sirran harbiyan wadda awal ya ya ya faɗi wani sirri ne fa na yaki sirrin yaki zai faɗawa abokan gaba fa kaga wani cin amana kenan ko kaga ya ya samu matsala kenan ko ka faɗawa abokan gaba sirrin yaki naku haka mutum ya ci amanar ƙasarsa ta za ka ƙasashen duniya idan mutum ya irin wannan abin ya gudu ya kuma wa ƙasar da ya sai dawa bayanan to za su rika bibiyarsa sama da shekara goma ko ashirin sai sun kashe shi ba sa ba ya fi mutum duk wanda ya je ɗan rasha ya faɗi sirrin rasha ya faɗa wa amerika ya gudu to ya shiga uku ana bibiyarsa sai wata ran kaji labaru cewa sun samu sun kashe shi kuma haka wanda yake dan amerika ya faɗi sirrin amerika wa rasha ya gudu za su rinka bibiyarsa shi ma haka suke saboda sun san ya ta amanar ƙasa kuma har gobaji baka ne hukunci ya ce ina miki yace ya faɗi wani sirri ne na yaki khadiran wanda yake mai hatsari fa abu lubaba lam yuhawil an tahakkumi ala ma menene badara minhu yace ai bai ma tsaya ya dira hukuncin da za a masa ba a'a yana jin cewa ya faɗa wannan to bai ɓoye ba takattumi alama ba dara minhu bai ɓoye abin da ba ya ce wa zuhuri amma manzon sallama sai ga cewa ba zai ma iya zuwa gaban manzon Allah ba wal muslimina da musulmai ya zaharu rajul alladhi ko ne ne adda muhim muhimmatuhu bi najahin yace sai ga cewa da ya abin da ya faɗa ya faɗi wani sirrin yaƙi na manzon Allah kuma a ce yanzu ya gama ya dawo gurin manzon Allah da musulmi akan ya gama aikin da aka daura masa ko yanzu mutanenmu ne zaka ga ka gani wannan ya wani wannan ba malafi wani mu agun yanzu a Najeriya ta yi shiru mutum kawai zai ci gaba da abin da yake gashi ya ci amanar wanda ya amince masa to yi sai ya ga cewa ai abin kunya ne an tura shi wani aiki babban aiki kuma gashi ya ja faɗi wani sirri na manzon Allah kuma zai da gaban manzon Allah ya zauna kirmishi shi ga sahabbai ga waye kawai fuska ya ce ya iya abin da ya kamata ta ka bai kyauta ba ai in ya ɓoye manzan Allah yanzu ya shiru to Allah fa ya faɓar da wahayi al'anje shi in yi wasa na ga sai gaggawa ya koma masallaci masallaci ɗakin waye ɗakin Allah kenan ko yawo yanzu ya ji Allah masa hukunci ya ce na miki walakin na wuta zakara riƙabatallahi alaihi sai ya tuna cewa ai Allah yana fa kula da shi ya san da shi idan ya ɓoye wa manzo Allah bai san abin da yi ba sabai ba sani ba to Allah fa ya sani wa ilmuhu bima yuko ne bima yasiru wa yu'lan kuma ya san cewa Allah fa ya san abin da shi ya ɓoye da kuma abin da ya bayyana haka Allah in ka ɓoye wa dan adam wani abu ana ɓoye wa Allah ne ba a ɓoye wa Allah ba wani abu da ka kace Allah bai sani babu shi dan adam zaka iya hayyantarsa kai bai sani ba وتذكر حق رسول سلام العظيم عليه كما سيتنا حق من زن الله من جرما رجكنسا وهو الذي يتمنه على ذلك سرا saboda manzo Allah ne ya amince da shi cewa kai ka je gurin su ku tattauna kaga an bashi abban aiki ne ko a cikin sahabbai wajen mutum dubu uku aka zabe shi kadai aka ce shi yake ya nuna ne ina da matsayi a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fafadiya li hadhihi dhilla fada'an azima daga sai nan da nan ya girgiza saboda wannan abu da yayi wanda bai dace ba wa farra bi dhanbihi sai ya gudu domin ya je tuba da laifin da yi wa tarafa bihi yayi wa Allah ikrarin laifin da yi ya Allah nayi kuskure Allah ka yafe mu shi kuma dama Allah abin da yake so a gumbawa kenan ka yarda Allah shine mai ake yi wa laifi kuma ka yarda kayan laifin kuma ka ce ka nuna Allah ka tuba ya yafe maka sai Allah ya yafe maka haka Allah yake so abun bayansa ya ce wa badara ila mu'aqabati nafsihi naka sai gaggawa ya je da kansa yau kansa hukunci ya daure kansa da kansa a jikin dirkan masallaci dunan nazari at tahqiq bai jira sai an zo an yi bincike an gano shi ba haka ba bai ba wa hukunci wahala ba ko kuma ga har gobe har ji ba alƙali sa da wata ɗabi'a idan mutum ya yi laifi aka kai shi gaban su idan bai ba su wahala bai faɗi gaskiyar lamari suna masa sauci a hukunci ta ce saboda bai yi wahaltar da kotu ba ko ba ka bane da hukuncinsa kaza ne amma tun da ya faɗi gaskiya bai wahal da hukuma ba bai wahal da kotu ba to yanzu an rage ya zama kaza don a koya wa 'yan ƙasa bin doka da oda ko ba haka ake ba tamamu yanzu ina wannan abin kaga ai sai a hankali mutum ya san ƙarya fa yake yanzu da mutum bi suka zo da abu ai ɗaya ya san shi ne bai da gaskiya to don me zai ba mutane wahala amma sai a je ai ta fama ai ta fama idan mutum bai tsoron Allah ma ɗauke shi lauyoyi ya ta ba su kuɗaɗe sai ta kuma su kuma su shiga su fita sun san fa ƙarya ne to abin da zai baka haushi ma shine su kansu lauyoyin suna da ƙungiyoyi tsakani suna da alaƙa da junansu za a ce to inda an kawo can barka wannan kitsin yanzu ka daga mun kafa ne wuyi haka suke a birane ni ina da tamba kai ma kana da tamba to yanzu an kawo kitsin gurin ka da guna to sai mu karanta kitsin gaba ɗaya da kai ce to abin da so da kai ka daga mun kafa muka je kotu sai ne wini to sun san yaran da suke amfani da shi saboda ka sai a daga ɗaya kafa to nes kuma kes na gaba kai ma sai ka daga mar kafa haka san mai da ku shawara ki ko to wannan shine kai kaidar su shi yasa idan ka san abu kana da gaskiya a kansa kai aka cuta an zalunce ka ba laifi bane ka ce ka barwa Allah daidai ne sure ina barwa Allah haƙƙina ne eh ba wani kotu ka je ma gama kotun Allah ko ba za gamu ba ta gamu yanzu an ma gamu inda hum yaranahu ba'ida Allah ta wani rahu mai gariba kai kace ganin kiyamar kaman yau ce abun Allah ya yanzu ne ko suka ce idza mata insanu qamar qiyamatu huma shi ai in kai mutu akai an gama da labarin ka ai ka shiga landa ba duniya ba kuma kuma zaka fara ganin abin da ka aikata duniya mai kyau ko mara kyau daga koya kanka in kai aka cuta haƙƙinka ne ba laifi bane ka ce ka barwa Allah kuma Allah zai biya tunda ba ba ba dole bane dan ka je gurin alƙalin an yi shari'a kuma a ba gaskiyar ko dole ne ba dole bane shi ma alƙali shi kawai yana bin bayanan constitution ne in aka samu ƙwararren lauya mai zafi kawai sai ya haka ya haka ya haka ya sakin laye ya shiga baka ya fito kawai haki farraka haka da abin nasu ai karamin baka babban baka sakin layi na uku haka suka karanta wani sun yi kitsinsu da mutum sun je kotu ko shi a hidan ya ɗauko lauya ana karanta kaza za a wane wane sai tashi da shi da wane sai lauya tashi ni ne ba da saka za ka za ka za ka za ka kare wane mutum ya ce to ikon Allah a karanta jawabi lauya ta so a yi saboda duba da tsarin mulki na lokaci kaza shekara kaza ga watan kaza ba gaske ba sakin layi na kaza karamin baka na kaza karamin sashi na kaza aka gama jawabi aka ta kai kaji me zaka ce ta Allah gafarta bala ai tunda an saki layi to ni kuma na saki shari'ar isa kamar ya ya saba karama kallah baka zabin da ya fada ba sakin layi na kaza karamin baka babban baka sashe na kaza haka ya fada aka ce ita to ni na saki shari'ar sai mun hada kotun Allah dama ni na ka karar eh to na janye ta na barwa Allah a'a yace to ai ranka dai shi fa baya nan akai to ta yare zo ya bagana akan abin da baya nan aka to ai ga yamar aka to ai da ake ga yamar din me yasa ba na gun aka ga yamar ai za a yamar abin da ba daidai ba to haka ni ba zan sha wahala ba a yafan na janye shikenan ko mada kotun Allah kuma za a hadu za a hadu wani mai hikima ke cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran فالظلم يرجو عاقبه الى الندم تنام عينيك والمظلم منتبه يدعو عليك وانت الله لم تنم yace wallahi karke zalunci dan ka samu dama karke da kai tuta dan ka samu dama wallahi yace ka sani cewa zaka yi zalunci ka ci gaba da morewa ka samu kuɗi ka gina manyan gidaje da manyan motoci ka auri matan da kaga dama ba shi bane da ya burin dan Najeriya bakin mutum ka ko na abu shi kenan kawai fa kuɗi figures a account ɗin shi ga hinan azubge in dala ta maka tana azubge a ɗakin sa katan katan ko ba shi bane ga motocin da ya ga dama ga jirgin sama ma da ya siya ga gidan da yake so ga matan da yake so ya aure balarabiya duk ba suna yi ba to ya ce tanamu ainaka kana san ka dabarci kana morewa wal mazlum muntabihun shi wanda ka zaluntar ai ba bace yake ba yana hada ka da Allah ya Allah wani bawanka ne ka fi karfin sa Allah kana gani yace shin Allah ka saka mu Allah bai saka ba barinka Allah dai to wani abin da yara fa da ake faɗa shi ne aka ce maka Allah ya isa ta tabi kallamo ma sai ka hankali a hankali kuma wani abu ne zalunci shi ne ni da na ɗanyi ɗan ƙaramin shekaruna da ɗan ƙaramin nazarina na lura cewa duk wanda ya zalunci wallahi ko yana yaro ƙarami kan ya balaga ne in ya zama azzalimi wallahi ba yin arziki wallahi ni na ga da yawa ne wani kuna yara ga irin tun yaro ba tun yana karewa shi dama a zalimi ne ya cuci wannan ya cuci wannan za ga akwai sa a cikin yara ko to samar ido ka gani in ya girma galibi ba sa yin arziki za gani a cikin wahalar rayuwa a cikin kunci saboda wannan abin da ya ce ana masa Allah tun yana karewa tana abin sa ana Allah ya isa da ka ji an yi kuka za ta to wane ne akwai irin sa anguwa ko kuna makaranta secondary school za ga ko da shi mugu ne ya zama senior ya zama prefect su ma na ga da yawa wani sun yi zalunci aka ce yau dutun wane ne duk makarantar kamar an ce ga malaka mutuwa kowa tsoro yake ji wallahi ga su nan ni da wanda sani wallahi da yawan su har yanzu ba su suna cikin bala'in rayuwa to zalunci masifa ce kuma kanka ka cuta baka sani ba domin yau da kamar ai ya riga har ya wuce gumma ko sai kuma kana cikin musiba to kana nan yace yana maka addu'o'i ka sani kuma shi ubangiji ka baya bacci mana yadda kake bacci yanzu Allah shi ko kike gidi baya yi la ta'khudhu sinatun da haka da wucin sai ya kiyaye ya ce wa tarafi wa tawqil qubata haka ne ko alwajiba da haka sai ga cewa ai ya tantanta a masa hukunci shi da karan kansa da haka sai tafi masallaci ya daura kansa ya ce inna hame suratun taqdiqiyya yace to wannan abin da sahabi ya Abu Lubaba yace wani aiki ne practical li qaulihi ta'ala wani daidai da abin da Allah ya faɗa yace innamat tawbatu 'ala Allah alladhina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima yace ai Allah abin sani kadai yana karban tuba ne ga waɗanda suka aikata aiki na kuskure laifi amma bi jahalati ba da gangan ba ba da gayya ba mantuwa ne ko shedan ne kawai abin ya faru ba ɗabi'ar ya bace kullun yayi yau da abin ya zo ya faru yana yi kuma sai kana ya laifi to ya zai nan da nan sai fara tuba wa Allah ya nemi Allah masa afuwa to Allah zai masa afuwa tuna ganewa amma mutum yau yayi yanzu nan zai yi shikencin sa ya tashi ko kuma zaka dace yanzu ma bari ma dai duk da ma dai abin na san sabo ne astaghfirullah kuma sai faɗa abin da yake so ba suna faɗa ba wai da san fa sabo ne saboda kan yayi abun ba wai astaghfirullah haga ne ashikinci ne haga ne bai san waye Allah ba to Allah ya karban tuba ne yayi tuba ga wanda yake aikata sabo a bisa kuskure a bisa tintibe a bisa jahilci ma'ana kawai yau abin ya zo da shi baga tanan ya fara da shi sannan kuma ya tumu ya tubu na min qaribi dan da nan da ya saban kawai sai tuba take ya gane cewa bai kyauta ba yayi abin da Allah baya so shi yasa mai ahlari Allah masa rahama yake cewa wa shurudut tawbati ne annadamu ala ma fata mutum yana yin abu sai jiko yana nadamar wannan abin da ya aikata ya jina jin haushin kansa da kansa me yasa yake kaza wannan alamu ne da imani ko sannan kuma wanniyatu Allah ya kuda ila zambi kuma ya niyyar cewa ba zai ƙara aikata irin wannan zunubin ba har abadin abad sannan kuma ya bar saban atake da ne to haka shine wannan ayar kenan ma'ana bayan yayi saban yayi laifin sun maye tubu na min qaribin sai tubu kuma nan da nan da gaggawa salata fa ulaika yatubullahu alaihim irin waɗannan masu irin wannan ɗabi'a to Allah na karɓar tubar su yana yafe musu wa kana Allah shi Allah kasance aliman masani ne hakiman haga magana ta tabbata kenan zaka daga mutun yayi laifi to sai tuba abinda ake so kenan kana yin sabo sai ka kyauta ba ka fara istighfari ka fara sadaka ka fara nafilfili duk sai kaga Allah ya yafi maka wannan sabon sai saboda yake cewa idan mutum ya aikata abin da yake sabo ne ko yace ne to wattabi sayyi'atil hasanata idan kai sabo to nan da nan kuma idan ka tuba sai kuma ka fara kyawawan aiki nafilfili salloli sadakoki ko Allah ta me wanda Allah ta me tamhuha sai wannan sadakar da kake a yanzu da nafil da kake yi istighfari salatin annabi tuban da kai sai a goge wancan saban da kai amma kai sabo ko ba wani abu da kai na noman gyarawa to haga ai sai mutum ai ta mashiga masifa kenan yace wa qadanallahu ta'ala fi abil baba qawli ta'ala yace ubangiji Allah ya saukar da wannan aya akan sha'anin Abu Lubaba ko yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la takhunu allaha war rasula kada ku ha'inci Allah kar ku ci amanar Allah da amanar manzon Allah wa takhunu amanatikum kar kuna cin amanar junanku wa antum ta'lamun kuna sane haka Allah faɗa to yanzu wannan ayar in ka dauke ta ka tsaura ta akan mu ƴan arewacin Najeriya ya kace gani cin amana yanzu yaya hmm? cin amana da manzala yake cewa sallama farkon abin da ya dauke a cikin al'umma ta shine amana ga sunan musulmi za a hada a masallaci ayi sahu kamar na mala'iku mala sahu cip cip ko ga asuwaki ga nisfu sakani wandan su da sufafin su ga gemu masha Allah amma cin amanar juna har za a zo a waye gari da za ta har taron mun nan a ce da Allah wa kuka ga ya dace a bawa amana sai kaga gaba ɗaya da mun yi hiru duka ba sai an yi toguta da jika a ina ga sai dai aje a nemo ne. musulmi fa masu sallah masu azumi amma amana ta yi karanci a cikinsu ragacin kuma abin da ke jazawa mutane ukuba idan ba su da amana na fata an gane to ka saba kanka da rikon amana ka zama mai amana karka zama mai cin amana daga cin amana ko labari mutum yake ba yana ga maka wata magana sai kaga da wani yazo sai ya tsaya ya daina maganar ya canja harshashi to wannan abu da ke faɗa maka din amana ne karka faɗa wa kowa ko bare kuma baka amanar kuɗin sa ya baka amanar kaza din sa a baka amanar hukun kuɗin mutane a daura ka amana a dauke ka a shago dukiyar mai gidanka kada ya baka amana ka riƙe sai ka yi ne cin amana ta ganta shi ya yi Allah oga kai wallah oga gabi ne bai iya jin daɗi ba baka san fa ya samu kuɗin ba wai saboda ɗariri tawa a tafi lafiya wai bai iya morewa ba sai shi yaron ya fara marmasa kuɗaɗen da yawa ana yi shi ne abu da ta kashe hausa fulani ko mutum ya buɗe harkoki ya ɗaukowa ne ya ɗaukowa ne ya ɗaukowa ne ga a cikin wannan mutum goma da ya ɗauko to in ba sa'a ya bari kada ya sa mutum uku masu amana duk bakwai ɗin mace amana ne ina ga ya kore su dole don da kore su baya za a yi za a yi aihuwar guzuma za a yi ya saci kuɗin ya ɓoye ko wani abu ya raya mace wai wai tara ma kuɗi yake ka ji wata ƙarya to bisa kai da baka yi kuɗin ba kafin ya ɗauko ka eh ko ba haka bane to sai ya cewa ai ya tara ma kuɗi yake shi wahala yake sha sai wuce ka'ida shi ma mai gidan da zai ɗauko wani to zai aje shi ne babu ka'ida babu wani agreement baka da matsayi a dukiyar kawai duk duk wani haga muna tattalin kanmu ne ko ɗanka ne kuke harkoki da shi to ya kamata kamar ka'ida a ciki ka ci abinci da ne gwargwaro karka ɗau bazaranci in baka da lafiya ka sha magani ko baka bane an yi lissafi shekara an samu abin da Allah bada ɗauko wani ka sauce wuri eh wannan naka ne ka buɗa kawar ka sa kai ma naka ne kana tarawa idan kuma Allah ya ƙara mana baɗi kai ma za a ƙara wa ko ba haka bane ba zai dage ba ba zai kokari ba ta ma kai maka rabu da yade ta abinci sha sutura kawai wani fas duk girman zaban ne dinki ma yade ba wannan shema haka wani hayar tsiya ce wani ba arziki ba ne ko ga hula mai kyau a kana so ne to dauki mana shi shi dai a tsaya mai shi ba shi da daman ya ce zai saka nan aka bar shi ba mutum ba kenan so ka zauna da mutane bisa ka'ida bisa amana ya rika din cewa shi ma a dukiyar ga kasan da yake karewa to zai rike iyawar gudan sa kuma in ya ketare wannan dokokin zaka sallama sa a zauna lafiya don baka ci amana sa ko kai kuma an baka zaka ga cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yace fal imamu ra'in ko wa mas'ulun an ra'iyatihi shugaba na gari shugaba na local government shugaba na anguwa shugaba na ƙasa ya ce ra'in kiwo Allah ba shi kuma da tashin kyama za a tambaye shi kiwon da aka ba shi ya ce farajulu ra'in fi ahli baitihi magidanci mutanen gidansa matanka da 'ya'yanka duka kiwo Allah ya baka amana ce Allah ya baka kuma ran tashin kyama za a tambaye ka game da wannan amanar da Allah ya baka na fata an gane amana ce Allah ya baka wannan shine zo mun da wata magana da wani daga cikin malamai na tambayar wai abubuwan da suke faruwa yanzu kwanaki kwanakin nan mutane za ka ga mutum ya ji yayi abin da bai dace ba game da wata hatta samu ciki na banza wasu aje a tafafa ta kare da ce kawai ta aihu zai aure ta ba haka ake ba to wai me yake faruwa ai daga cikin galibin abin da yake faruwa ba duka ba galibi akwai rashin kiyaye amana da iyaye suke ka bar ƴaƴanka baka ba su abin da ya kamata ka ba su ba na ci na sha na sutura kuma haka mutane suke ba shi kawai ba ruwansa ya bar 'ya'yan da uwansu shi kawai gari ya waya da sassafe ya fito ya tafiyarsa ba ruwan shi da suke rayuwa ko dole aka samu ta kayan talla dole a nemi kaza in za a sa mata hoda kai baka bada kudin hodar yarka ba mata ce fa ubangiji fa ce fa ita tsibiyar ƴa mace ne amma mun yi da shofil hilyati ta tashi ne fa akan ado babban abu take so a duniya ai mutum da ado kwalliya kyalkyali duk girman ta ba in ba ta ragar da ba tana son kyalkyali a siya mata hoda jambaki ko a siya mata gazal a siya mata wane ne haƙƙin uba ne in ba ta lokacin da take yarewa ba ya kamata ya sa mata wannan abin babanta ne daga ya ce to ni ta tuwo zan ji ko ta kaza to ita abun ta wannan abin ya fito ma muhimmanci ba ta iya cin an zo ta zauna ko garin kwaki amma ba ta iya fita ba ta shafa hoda fuskarta ba haka haƙinka ne kin so mutum ya bari ayansa ba zai ba su duk waɗannan abubuwan ba ba ruwan ki da mai take ci bai damu ba kayan ado ta ba ta me me baki da shi kayan ado baba ba mu da hoda to ka so hoda ka samu ta haƙinka ne wannan kane babanta ba mu da turare ta so turare ka kawo mata wanda zai sa cewa ba ta yi sha'awar ta tambayi saurayi ya bata ba gidanka akwai tsari ka nuna mata kuma ko kin kai budurwa to karke da wani miki magana a titi ki ce ya zo guna kafin ya miki magana kuma za ta yi da wani magana taka domin ta san komai kana mata ko ba shi ba ne a ce ba mu kudin kitso yarka kai za ka bata mana to wane bata ba kai ba wane ne baka kin za ka bata za mu ce lalle ka bata ku ita ce lallanta yarka ce wannan haƙin katsinta ne a kanka so galibi sakacin da iyaye suke ba sa ɗaukar amanar iyalinsu shi ke sa iyalinsu zanto sun zama wasarere sun zama arha sun zama galala a kan teci duk wanda ya ga dama zai iya mata magana yarka ko yana hira da ita ya ba ta kyautar kaza ya ci mata ga dubu bai zai kisa kayan kwalliya mai ta ji a ranta ko kuma ya haɗo kayan kwalliya kawo mata na garari masu kyau mai ta ji daɗi ana nan ana nan ya za su yi za su yi wani biki ba ta tambaye shi ba tana jin kunya tana jin kaza ya ni jinki ai za a yi bikin kwatanci a da Allah ba to za ku yi anko ne eh sun faɗa amma ni ba zan yi a me yasa ba za ki yi ba ba haka bane nawa ne ankon a dubu biyar to ga dubu goma wani haka zai ba ta wallahi haka zai ba ta saurayi to ka gaya min ya ba ta tasiya me ta ji a ranta ta jin daɗi tana jin izza eh to me zai nema abinta ta hana shi to waye waye jawo babanta ne ya jawo ya fice mana tunda yana mata abin da take so zai je su waya tun ba san me waya ba tun wannan rakani bayan gibida din nan zai fara bata nan da naga wata so mata android ya bata kyauta ba gaske ba to kuma dan wata ran an ji an saki layi ba kai ka jaza ba amma idan ka tsaya a gidanka in ka mata Allah baka ka gode masa ni'ima ce Allah ya maka amma mu mun dauki ma ya mata mu dan azaba saboda jahilcin mu da wautar mu Allah fa da yaje tashi magana maka ya mata cewa ce lillahi ma fi samawati wal ardi ko yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha umi inasa yace Allah shi ce da dukkan abin da ke sammai da kasai nashi ne kuma yana halitta abin da Allah ya ga dama inji ubangiji yace da haka sai ke ba da ƴaƴa mata ga wanda ya so yace kyauta yake bawa ƴaƴa mata sai fara kiran ƴaƴa mata kafin ƴaƴa maza to kun yace wa yahabbu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima sai da Allah fara kiran ƴaƴa mata a gurin kyautar aihuwa kafin ya kira namiji malamai suka dan tafsiri duk abin da Allah ya kawo na jeren je akan wani abu ko na alheri ko na sharri to galibi wanda ka fara ambata yafi sauran muhimmanci ko ba ka bane a dabi'ar ma ɗaya mace suka ce masana da masu wanda Allah ba su ilimi suka ce tafi tausayin iyayenta sama da ɗa namiji galibi in ta samu tarbiyya ko in ta samu tarbiyya tafi tausayin iyayenta akan ɗa namiji ce dan ya tashi wani lokaci ya gamu da tofes ta sama ta ƙasa duka ba ji ba gani ina ma zai tuno ka yana fama da ransa hima kun hada shi da bakan leda tare tunaka hima tafana yana hada lissafi ji kadai bai san fa abin da yake ba ba mutum fa tafiya fa akan titi mai mota fa ya tsaya saboda ya hango shi daga shi da kansa mutane ya tsaya da yake mai hankali ne shi ba mutumin ya tsawo shi da kansa da kin motar da kansa ta kun ya gana titi shi kuma koma gefe ya sai ya daura sau da ya san da yake rayuwa ya sa kebul ko ina ga shi siya shi siya so kaga ƴaƴan da Allah ya baka a matsayinka na uba baka dauki dawainiyar su ba ka dauka cewa kai tuwo ne kadai muradin su wani fa hatta matar da yake aure fa akani da kawai tuwo ne kawai tuwo tuwo ma gayan zai kawo zai auno shinkafa ko garin masara shi ya gama ita kuma ta hada sauran kayan miya wani zalunci ne wani zalunci ne ai aure a musulunci ba partnership bane in ga kuma da bature ce what is marriage na ai mugu suke me yace what is marriage ah where are you ba ku nan da yan boko what is marriage union to between ina sociologist din ne babu ne babu a makarantar tamu sociologist ba sa nan ne shi batura gun samari isa contract suke cewa su yace contract ba ni gishiri in baka banda ya sa shi ɗarin bature idan ya auri mace ta yi aiki ya yi aiki ya ciyar da dubu hamsin ta ciyar da dubu hamsin sai a haɗa gidan haka na arnanci ne ba musulunci ba ne ai mu a musulunci idan za ka yi aure na ka'ida na gasken shi ne 100% ɗin gida naka ne shi sa ce idan ba ka da damar ka yi haƙuri kar ka yi aure aya lafiyayya a cikin sunnu Allah ce idan ba ka da damar wannan ba ka yi ba aure zala ce ka je ka rinka yin azumi fa innahu lahu wija'un la fata akani yau ka ta azumin ka kawai sai Allah ya hore ma haka Allah faɗa kai tsayayi to ka zo ka aifi yaya ka bar su akan titi dole ta fito da safe ta yi talla dole ta fito da safe ta yi kaza ga wani saurayi yana santa da gaske kuma wani lokaci yana santa da gaske ne shi ma ba ɗan iska bane wani amma ya nemi misali a zo a yi aure sai ka ce a yanzu ba za a wata aure ba wani mana ba da dama a cigaba da iskanci da yara to ba za a ba da aure ba kuma take zance da samari to me ma'anar shi kuma soyayya ta yi nisa tsakanin saurayi da budurwa kai ko tsofaffi ne ko da manya ne in soyayya ta haɗu da ƙarfi a kansu to ƙarshen lamarinsu in ba su yi aure ba sun yi abin da ba kyau saboda asalin ma'anar soyayya gaba ɗayan ka tsara ta zai ƙarshe final solution ɗinta shine haɗuwa da haɗuwa ma tsakaninsu sai za mu tura shi kiran ma saduwa a matsayin love ko ba gaske ta masa ba to yana santa da gaske da ya aure kai ka ce a wa za aure ba to a ƙarshe ga an ja shiga wannan layin da babu kyau din so dai galibi za ka matsalolin iyaye ne ke jaza wa yaran shiga musu to haka a maɗinka na baba in Allah baka ƴa mace dama za la faɗi cewa ga hadisai ne ingantattu duk wanda Allah ba shi yayi zarrabe shi da ba shi ƴaƴa mata in yayi hakuri da dawainiyar su ya hakuri da tarbiyyar su ya jure ai aiki ne mai wahala dama ko kudin lalle kudin kitso duk sati a zai ai kitso ba haka bane a ci wanke gashi a tsefe mun karanta hadisin Jabir da ku yaji ya auri baban shi ya rasabarsa da kanni a kalla biyar ko shida ko tara sai ji auruwa babbar mace ya ce me yasa ka aure babbar mace Jabir ya ce saboda baba na wadda ƴaƴa mata ƙanana manzon Allah tana kula mun da kannena ta wanke musu gashi su taje musu kaga dan wannan yayi sakarfazin jin dadin sa shi dan addreni kannansa to ma yarka dole a bata kudin kitso kudin lalle ko kudin siyan gazal dan baki da hoda da komai kuma kana ce mata karke da kowa baki wata ke karba in ba ni ba sai dai in babu wani ne ko babu wani amma kowa ya karki karfa ko me kike so sai kuka same ni wannan shine ka zama uba ke ko me kike so a duniya ki zo guna kai tsaye kar ki ga mamar ki ba ki zo guna kamar da ƴaƴanka mata da mazan kai ne abokin su kuma kai ne nasu kai tsaye to shine yake zantowa ba su koyi ma komai ba a duniya amma kamar da kanka wani daku kowa tsoron kai ke ji a gida ana son abu ana ta karkarwa an ganka ba ko ba haka bane su Allah tsare imanin amma dai lalle daukan ɗaunar iyali wannan amana ce Allah ɗaura mu uba idan ba kaza ba za ta ɗauka ba to auren ma karkai shine daidai a musulunci tunda haka ubangiji ya faɗa ku yace wal yastafifil ladina la yajuzuna nikahan hatta yughnihum Allah min fadlihi waɗanda ba su da kuɗin da za su ɗauki ɗawainiyar iyali to su kame kansu indala su kame kansu Allah ce a yan san wahala ne ya ce ka kama ka ifafi ne kama kai kana sha'awar amma ka kame kana azumi ka daina shan abin da zai motsa maka sha'awa ko ba yi ba ne ka daina cin balangu ka daina cin a dolan ka yi ka yanka cin balangu a ka daina cin nama ka daina shan kaza kawai kai ta azumi duk ka samu ka bubushi yau har sai da Allah maka arziki haka Allah ya faɗa saboda daukan ɗawainiyar iyali ta fi ɗaura auren ma wahala na fata an gane so dai za ka ga galibi wanda ya kiyaye to Allah yana taya shi ya mara jagoranci ga ya cin mansar rayuwarsa amma ka bai ɗarka tana riƙe waya ta dubu ɗari da wani abu ba a hannun yarinya ba zura fa to ka gaya mun wanda ya ba ta wayar shi kan waya kawo dole ne firba a ciyayi dole ne firba ɗinsa dole ne fi baɗinsa ta bar yarka ta zama kawai shashashiya ta zama karo da gida a ba ta waya baka san waya ba ta kuma kama da muka tambaya ba baka ma san ta da wani ba kai annabi zakariya yana dauke da maryamu yana kula da ita ya je ga abincin da ba shi ka bace ya maryamu anna laki haza ba ka ce ba an suka samu wannan saboda shi ce kai mata abinci kullum kuma sai ga wani abin da ba shi ya kawo ba yarka ce kai ka san a cikin shekara goma baka mata dinki ba ta saka babbar shadda an mata wani zubi wai fa me sunan sa ba paralysis ko menene paralysis ya kai kusan dubu a har yanzu zubi ina dan ko tunda a shekara kamar biyar ma kai dubu goma zubi kaɗai fa na na shaddar to shaddar nawa ce ta zuba wannan ta kalmi mafi arha na mace yanzu dubu goma sha ne ta taka shi ga waya a hannunta kuma ba za ka ce me sa ta samu ba kuma sai an samu wani offside kuma ka ce wani mai faru laifin ke ne laifin ke offside ne haifu offside ne wani offside ne haifu inda haiwa na still legal haifu offside ne haifu aga an sha kwallo babu kowa a gidan aitin aga ai ba Allah ka rabu da offside Allah ka kare zuri'ar mu Allah amma dai dole iyaye ko kai a matsayin ka na yaya babanku ya tsufa bai da ƙarfi to gana da ƙanne mata to ka maida ka zama babansu ka tara suka ce duk abin da kuke so tambaye ni zan muku iya ƙarfi na in dan Allah ka yi Allah zai ce ka ko ba za ka ji kunya ba kar ku yadda wani saurayi ba ku kwatar wani abu zai ɓata rayuwar ku ne shi ba a ganin ciki a jikin saurayi sai da jikin ya mace daga nan kuma kin zama har abada kin shiga bala'i har ki gama rayuwarki dan wannan taban ba zai bar cikin zuriyar ki da ake haifa ba kaga an samu matsala kenan to ka zama kai ne wakilin babanka da ransa ko kuma bayan ya mutu ce duk abin da kuka ku ga mun idan ka daga sai wai ku ni yau yayin me ake ne kayi noma ka samu alheri to ka sai da ka zo da kudin wai ku yayin me ake yanzu ne wallahi yayin yayin ka zaki to ni ake sai da ke ga dubu kaza ke je ki sayayya ke ma gashi ki je ki sayayya ta ku artan gar kowa komai to ko no ka ba su ko bake abun ba za su minimizing yadda ka ba su siya abun da suke so iya wannan su ji daɗi ko su gode maka kuma gobe ba za su tambayi kowa wani abu ba domin sun yadda da abun da kake ba su amma ka zama kai ba ruwanka ba ruwanka da sha'aninta da yarka da kannanka da wahadinka shi sa mazalaka cewa an rubuta kofar aljanna duk wanda baya kishin iyalinsa ba zai shiga aljanna ba kar baka kishin matarka kannanka ƴaƴanka ko to ba ka shiga aljanna ba to me kishin shine kamar suna wanda muka zayyana maka kana ba su wani abin nan kuɗi ko wata ne ga wance eh to mun samu kuɗi satin nan ga wannan kirge ki ji ki ci abin da nake yake so na kayan sha'awarki sanyi ya zo man shafawa wani wani kike shafawa ke ne kowanne ma ko ba ka ce maka ba ce a kinga ga dubu biyar zai ki sai mai ɗan kyau karki sai na bulisin da Allah ya hana sai mai kyau da ɗan ga zai na shafa shi kenan ce ta fi sauko ko bota ko a sai wane ne kaza kaza ko to haka ya kamata ai ba za ka sai mata budurwa kamata wani dangwalo ka fa ne bai baki gidan ta zai a gidan da ta haka ba ce ba so dole ka zama haka to idan ka ɗauki wani da gaske to Allah zai taya ka kuma ga disna maka biyayya amma in baka saukar da nauyin da Allah daura maka ba Allah ba zai bari su maka biyayya ba ko ƴaƴanka ne ko matanka ne ko kannanka ne ba su ma biyayya ba su maka ba zaka mu dauki wannan a matsayin mu na iyaye ko yayye mu dauki wannan ko da yarinya ce unguwa ha gaba banta ya rasu babu namiji tsayayye a gidan su kare ta kai kai dan girman Allah ka tuna wannan kai ma zaka yi mutuwa Allah ga dama ya barka ƴaƴanka ko ba za yi ba to suka tura mata a kira wance a gidanka za ka zama don a guji kowace irin shi ba ko a gidanka a gaban iyalinka so wannan ku je wannan ku je kwa yi wani abu da shi in kuma za ka ce in kina da matsala ku zo nan kina faɗa in ba na ma ki gaya wa babu wance matar ka kenan ko ki gaya mata kaza in za ta gaya mu sai ka kai ma Allah ya ji kanka ya tausaya maka ya albarkaci zuri'arka da ranka ko ka mutu an zama kawai wasu 'yan tamore sai dai mutum ya nemi wani abu na cin mutuncin 'yar mutane ya biya bukatunsa na sha'awa ba wani ya taimake ta ba Allah kyauta Allah kiyaye don za mu tsaya ko? to shi kina za mu tashin Allah da akan abu na biyu da yaddar Ubangiji subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik